إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو قوة رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya zo bakwai ga watan shida dubu biyu da sha bakwai za mu tashi aya ta arba'in da bakwai a cikin suratul baqara na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya bani isra'ila اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأخرقنا وأخرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى يتشغب بينا منا yadda banu Isra'ila suke, a baya mun yi bayani cewa shi ainihin Isra'ilu shi ne annabi Yaqub, ɗan annabi Ishaq, ɗan annabi Ibrahim. da haka kenan ‘ya'yan annabi Yaƙub su goma sha biyun nan hadda annabi Yusuf su ne waɗanda suka yi reshe ake kiransu banu Isra'il, kuma kamar yadda Allah ya faɗa a ayoyi da dama a cikin Alƙur'ani yana tuna musu manya-manyan ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu, kafin a samu kangararru, waskatattu, fanɗararru, la'anannu da tsinannu a cikinsu. Amma asalinsu manyan mutane ne masu daraja. haka Allah ta'ala ce ya bani Isra'ila ya ku ’ya'yan annabi Yaqub wanda a baya mun ce al-Isra'il yana nufin bawan Allah ɗaya daga cikin fassarorin da aka faɗa, kuma Allah ya kama sunan Isra'ila a gurare arba'in da uku a cikin Alƙur'ani, daga ciki akwai inda aka kira shi kansa Isra'il ɗin, akwai kuma inda aka haɗa shi. da banu Isra'il, an ambace shi Isra'il a guri biyu Allah ta'ala ya ce, Kullu ta'ami kana hillan libani Isra'ila, illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabla an tunazzala taura, قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سنة الله تعالى ديجروا أن من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا وأن الذرية تا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتتيريش قدابيو أزاهري يا أن النبي إبراهيم بيوني ومسنفوا أكو وسأري amma qur'ani yace habna lahu ishaqa wa yaqub yaqub wannan jika ne sannan ya bashi isma'il cikin ƴaƴansa waɗanda suka shahara isma'ila da ishaqa annabi ishaq shine aka fitar da annabawa masu yawa a cikin zuriyarsa shi ko annabi isma'il ba mu san wani annabi da ya bayyana a zuriyarsa ba sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to sabo da Yahudawa suka yi cewa dukkan annabawan da Allah ya faɗa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka alimun hakim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyatihi shi annabi ibrahim ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وإيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين سواء ذرية النبي إبراهيم ني cikin annabawa ashirin da biyar da ƙwar'ani ya faɗa goma sha takwas zuriya annabi Ibrahim ne. Saboda haka wannan yasa Yahudu suke taƙama ko Isra'ila, ana kiransu da suna biyu, ko a ce musu banu Isra'ila ko kuma a ce musu Yahudu. Dalilin da yasa ake kiransu Yahudu an yi fassara guda hudu, ko dai Yahudu daga tuba. da annabi Musa ya ce inna hudna ilaika saboda yawan laifin da suke suna neman tuba sai aka ciro sunansu daga kalmar tuba ko kuma an ciro daga hada wannan girgiza kai da suke in suna karanta littafin su zaka ga sun sa wata riga mai kama da alkyabba suna ta kada kansu haka kamar jangwala gwada to wannan abin da suke yi sai aka ce shine ma'anan hada wato karkata inna hudna ilaika ma'ana suna yawan yin wannan abun wasu kuma suka ce daga yahuza dan annabi yaqub suna danganuwa zuwa gare shi shine babban dan annabi wato yaqub don haka ake kiransu yahuzu sai aka cire zaɗin aka mai da shi dalib aka ce yahuda yahudu ‘ya'yan annabi ko kuma ‘ya'yan da suke danganuwa zuwa ga Yahuza. Ko aka ce an taɓa samun rigima aka kafa daula biyu suka rabu gida biyu, wasu suka nasabtu zuwa ga Isra'ila sai suka sama daulansu Isra'ila. wasu kuma suka nasabtu zuwa ga yahuza suka sama kansu yahuza su da aka sai ake kiran masu bin waccan daula isra'ila masu bin wannan daula kuma yahudu ma'ana yahudawa to ga nan ne aka samu banu isra'il wanda asalin tushen nasu kenan kun ga ashe kenan baya halatta mutum ya la'anci banu isra'ila baki ɗaya domin akwai annabawa da salihai da nagartattun bayi a ciki sai dai ka faɗi yadda Allah ya faɗa lu'inal lazina kafaru min bani isra'ila lu'inal lazina kafaru min bani isra'ila Allah an ci kafirai daga cikin banu isra'ila kenan akwai waɗanda ba al'ance su ba kuma ba kafirai ba ne shine Allah ta'ala ya ta maimaita wannan alqur'ani yace ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun ya ku banu isra'ila ku tuna ni'imata da na ni'imta ta akan ku kuma ku cika da alkawari na zan cika da alkawarin ku kuma ni kadai za ku ji tsoro ni kadai za ku firgita da ni nan kuma sai Allah ya ce ya bani isra'ila ya ku ’ya'yan Isra'ila, uskuru ku tuna ni'imatiyar lati an amtu alaikum, ni'iman nan da na ni'imta ku da ita, wa'anni faddaltukum, haƙiƙa ni na fifita ku alal alamina a kan wato duniyar zamaninku, a duniyar zamaninsu babu kamarsu, kafin aiko manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba maɗaukaki ba mai girma ba mai daraja irin banu Isra'il kuma da sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da daraja ta ƙaru amma bayan aiko manzon Allah sai daraja ta dawo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka da Allah ya ce wa anni faddaltukum alal alamina na fifita ku a kan zamaninku a duk duniyar zamaninsu babu kamar su ko suka ce alamina min al'am allazi urida bihi al-khas ko yana cikin am allazi urida bihi al-khas ma'ana an ce alamina amma ba ana nufin kowa da kowa ba a cikin jinsin su ba wanda ya fi su daraja amma wanda ya bi manzon Allah ya fi su daraja al'umman manzon Allah ta fi su daraja haka nan Allah ta'ala ya sake gaya musu ya bani isra'ila zkuru ni'imati allati an amtu alaikum wani gure yace uzkuru ni'imatallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin yace ya ku banu isra'ila uzkuru ni'imatallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku ni'ima ɗin nan mun ce akwai ni'ima gamammiya mai faɗi mai yawa yalwatacciya ni'imar duniya da ni'imar lahira Allah ya musu ni'ima a duniya da ya ce uzkuru ni'imatan lahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a domin duk wanda aka ɗebo annabawa masu yawa daga zuriyarsa ai an gama bashi girma ba wata daraja da Allah yake ba ɗan adam sama da annabta to Allah ya ce ij'ala fikum anbiya'a ya zuba annabawa da yawa a cikin ku wannan wace irin ni'ima ce ni'imar addini wa ja'alakum muluka kuma ya sanya ku masu sarauta ya sa ku masu mulki ya ba ku sarauta daga ciki inna Allah ba'asa alaikum daluta malika Allah ya mayar da daluta ya zama sarki a cikin su saboda haka kaga an sanya su masu mulki kuma masu annabta wa atakum kuma Allah ya ba ku malam yu'ti ahadan abinda Allah bai ba wani ba min al'alamina a cikin talikai ku kadai aka yi muku wannan darajar abu ɗaya ne ya rage musu waɗanda annabi ya bayyana a zamanin su da sun yi imani da shi to da sun ci tudu biyu da sun jefi tsuntsu biyu ko uku ko hudu da dutse ɗaya sun samu daraja a can kuma su zo su ƙara daraja da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yake wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamina Allah ya ba ku abin da bai ba wa wani ba daga cikin talikai daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ba wa banu Isra'ila akwai mun rairayo abubuwa guda goma daga cikin nemar da Allah ya musu sannan mun rairayo azaba kala-kala guda goma da Allah kuma ya masu kafaran cikinsu sannan mun rairayo abubuwa guda ashirin da uku da Yahudu suka yi na laifuffuka duk alkur'ani ya kawo don ku san idan kana da daraja to ka riƙe daraja ta hanyar bin Allah Malam Ibn Juzai a cikin tafsirinsa ya kawo waɗannan abubuwa guda goma na ni'ima da aka yi musu da kuma guda goma da aka ɗanɗana musu na azaba daga cikin ni'imar da Allah ya musu ita ce wacce muka kawo cikin suratul ma'ida اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين wannan ni'ima ce babba kuma ni'imomi da yawa ma kuma ni'ima ta hada ta addini da ta duniya da ta duka biyu wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin wannan ni'ima ce ta duniya da ta lahira sannan ni'imar addini shine ɗiban annabawa daga cikin su ni'imar duniya kuma ba su mulki da sarauta da kuma da kuma girma a wani gurin yace wa laqad ikhtarnahum ala ilmin ala alamina Allah ya ce haƙiƙa na zaɓe su a bisa ilimi akan talikai na zamanin su gaba ɗaya babu masu ilimin su kun ji ga ni'imar annabta ga ni'imar mulki ga kuma ni'imar ilimi da Allah ya ba su sannan yace إذ أن وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب kuma ku tuna lokacin da na tseratar da ku daga fir'auna yana ɗanɗana muku mugunyar azaba ashe tseratar da su daga azabar fir'auna da tsallakar da su ruwa yace yuzabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim Allah yana tuna musu wannan babban ni'ima ta irin mugunyar azaba da Fir'auna ya dinga ɗanɗana musu Allah ya zo ya tseratar da su sannan ya gaya mana ni'ima ta gaba da ya ce wa iz faraqana bikumul bahara fa anjaynakum wa aghraqana ala fir'auna wa antum tanzurun Allah ya ce ku tuna ni'imar da na yi muku lokacin da na buɗe kogi na daskarar da shi na yi muku hanyoyi a cikinsa na tseratar da ku na kuma halakar da fir'auna kuna ‘yan kallo, kun tsallake kuna kallo aka halakar da fir'auna. Wannan babban ni'ima ce, domin lokacin da fir'auna ya biyo su da bataliyarsa, su da kansu sun firgita, sun razana, sun tsorata, sun kaɗu, hankalinsu ya tashi, har suka ce, Inna la mudrakuna, wallahi an kama mu. annan Musa ya ce kalla inna ma iya rabbi sayahdin yace sam ba a kama mu ba Allah yana tare da ni kuma Allah zai ba mu mafita Allah ya ce annabi Musa da ki kogin nan da sandarka yadda ki kogi da sandarsa kogi ya daskare ya fitar da hanyoyi adadin su kowa ya tafi kuma kane kana ganin dan uwanka kamar gilas suka wuce tsaf fir'auna ya zo Allah ya halakar da shi wannan ni'ima ce babba kuma akan idonsa aka yi sannan Allah ta'ala ya ce tun ma'afauna an min ba da zalika la'allakum tashkurun bayan duk laifuffukan da kuka yi min da taɓargaza da laifuffuka Allah ya ce sai na yafe muku don ku yi godiya duba Allah ya ce duk abin da kuka yi min sai na yafe muku don ku ce kun gode sannan daga cikin ni'ima ya ce wa ballanna alaikumul gamama akwai lokacin da Allah ya turo girgije yake musu lema aka yana tsare musu zafin rana ba sai sun sa lema ko sun yi gida ba girgije Allah ya kawo daidai kansu ya zame musu lema wannan ni'ima ce babba sune ce wa anzalna alaikumul manna wassalwa sannan ƙarin ni'ima na saukan muku da mannu abin sha ne mai daɗi wassalwa da kuma ƴaƴan tsuntsayen salwa yanzu haƙwanta ake sayarwa ana ce ko saboda haka wannan mai kama da kuciya mai kama da tantabara yanzu ha kiwonta ake ana cin kwanta ana abubuwa da shi saboda haka wannan ni'ima da Allah ya muku na baku naman tsuntsaye da baku abin sha mai daɗi mai zaƙi mai zaƙi a baki mai kyan gani mai kuma mai kuma kamshi a hanci kuma mai kada kunne an sha to Allah ya hada musu wannan kayan daɗi wannan mecece ni'ima ce sannan akwai inda suka je suka nemi ruwa babu maimakon Allah ya ce ku haƙa rijiya ko ku ja famfo ko ku je bakin teku Allah ya ce wa izistaqamu sali qaumihi fa qul nadrib bi asaka al-hajar famfajarat wani gurin famfajasat famfajarat min husnata asharata aina dan ma ka a samu cunkoso wajen ɗiban ruwan da Allah ya tashi musu ni'ima sai ya sa aka sami ƙofofin da ruwa yake fita guda goma sha biyu adadin ƙabilunsu domin ka samu cinkoso sa a samu turereniya Allah ya tsaga musu dutse ruwa ya fito suka sha wannan menene shi ma ni'ima ce sannan Allah ta'ala yake inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahliha shiya'an yastatifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin sai ce wa nuridu an namunna ala lazina surifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun nan ni'imomi ne wajen guda hudu Allah ya ce inna fir'auna ala fil ard fir'auna ya samu ɗaukaka ya samu rinjaye ya samu burin ƙasa ya samu wato jiji da kai da isa ta mulki a ban ƙasa alatil ardi waje ala ahalaha shiya'an sai karkasa mutanen garin gida-gida akwai kashe-kashen talakawa waɗanda ba a komai da su waje ala ahalaha shiya'an yastatifu qa'ifatan minhum yana yi wa masu rauni azaba yuzabbihu abna'ahum yana yanka musu ƴaƴa maza wa yastahayi nisa'ahum yana kyala ƴaƴa mata a kashe namiji a bambaci Fir'auna ne shi ya fara kafa kungiyar wato yancin mata shi sai kashe namiji sai bambaci wa nuridu an namunna ala allazi nasudifu fil ardi yace yastadifu abuna wa yastahayi innahu kana minal mufsidin lalle fir'auna ya tabbata cikin mabarnata sai Allah ya ce wa nuridu muna nufin an namunna mu yi baiwa alallazi nastud'ifu fil ard ga waɗanda aka raunata su a ban ƙasa wa naj'aluhum a'immatan za mu sanya su shugabanni wa naj'aluhum alwarithina za mu sanya su masu gaje ƙasa wa numakkina lahum fil ardi kuma za mu danka ƙasa a hannunsu wa nuriya fir'auna za mu nuna wa fir'auna wa hamana da waziri hamana wa junudahuma da bataliyarsu minhum daga gare su ma kanu ya hazaru na abin da suke gudu ko suke tsoro ko ba sa son ya faru kun ga anan Allah ya gaya mana dangogi na irin wato baiwa da yau banu Isra'ila to bari ku ji kafaran cikin su kuma abin da suka yi daga cikin laifin su suka ce sami'ina wa asaina mun ji kuma an ki abi me suka ce sun ji ba za su bi ba magana Allah ce fa Allah ne ya ce aji suka ce to mun ji kuma an ƙi wannan babban laifi ne maimakon sami'ina wa a fa'ana gufura na rabbana wa ilaikal masir da mumine suka faɗa su suka ce sami'ina wa asaina mun ji kuma an ƙi abi wannan mugun laifi ne daga cikin laifin banu isra'ila na biyu ittikhazuhum al-ijla ma'budan min dunillah summa ittakhazul ijla min ba'di zalika sannan suka riƙi ɗan maraƙi suka mai da shi abun bauta suka bauta wa ɗan maraƙi wanda wannan shirka ce babba daga cikin mugaye laifukansu sannan na uku da annabi Musa ya ɗebo mutum saba'in daga cikinsu su zo su gana da Allah waktara Musa qaumahu saba'ina rajulan limiqatina lokacin da ya ɗauko mutum saba'in ɗin nan suka zo suka gana da Allah a matsayin fa wai an zaɓo kenan wai an tantance wai an rairaye an ɗebo masu hankali wakilai mutum saba'in da nan musa ya zo ya gana da allah sai suka ce to ai mu kai kaɗai fa ka ji magana allah nan mu ba mu ji ba mu ma muna so allah ya yarda mu ɗan ji maganarsa domin mu wakilai ne mu je mu gaya mutane mun ji sai aka sai allah ta'ala ya ji yadda su maganarsa suka ji suka ce annabi Musa to gaskiya magana ma bata isa ba sai mun gan shi arinallaha jaharatan nuna mana Allah ƙuru-ƙuru to anan ne Allah ya fushi fa aka zarkumu sa'iqatu wa antum tanzurun sai tsawa ta kama su duk wanda yake gurin banda Musa duk suka mutu su 70 din sai annabi Musa ya ce to Allah yanzu me zan koma in ce wa mutane kun na min wakilai mutum 70 da an kashe su to waye shaida ta in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا أنا موسى يتأدعى الله ناسا in ka ga dama kafin mu zo nan ma kana iya halaka mu gaba ɗaya da ni da su amma Allah yanzu ka halaka mu da abin da wawayen mu suka aikata sai Allah ce summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun Allah sai na sai ce to ku tashi duk wanda ya mutu din nan sa bayan Allah ce ku tashi ku koma gida kaga an tashe su bayan an kashe su bisa laifin cewa sai sun ga Allah kuru-kuru sannan wancan ni'ima da Allah ya musu na manni da salwa sai suka ce ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid Musa mun gaji da cin abinci kala daya fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha mu noma muke so mu mun gaji da cin abinci kala daya kullun a ce sai dai a ci nama namun tsuntsaye kuma tsuntsun masalwa sannan kuma mu sha ruwa irin mannu ɗin nan mai daɗi darɓa an ce wato mai daɗi ne a baki mai ƙamshi ne a hanci sannan mai kyan gani da ido ko mai karkaɗa kunnuwa saboda daɗi amma suka ce sun gaji a yi ta ta ƙare kawai su a ba su wani kala abincin a tattabduluna allazi huwa ajna billazi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum saboda haka wannan yana cikin laifin su sannan daga cikin laifin su yuharrifuna al-kalima min ba'd mawadi'ihi ko yuharrifuna al-kalima abatadma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'd ma aqaluhu wa hum ya'lamun Allah ya ce kuna tsammanin su imani da ku alhalin za su ji maganar Allah sai su canza ta daga yadda take su mai da ita wani abu daban wannan yana cikin laifin su Allah ce summa tawallaitum min ba'di zalik falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin sannan kuka bada baya bayan duk wani abin da ya bayyana a gare ku in banda falala Allah a gare shi da rahmatu da rahmarsa da kun zama cikin wato tababbu sannan daga cikin mugayen laifukan su wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq sun kashe annabawa su suka kashe annabi haya su suka yi yunkurin kashe annabi isa wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa bana maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum yunkurin haura gidan annabi isa ai masa ta'addancin kisa banda annabawan da suka kashe aka ce akwai annabin da suka jefa shi a rijiya da ransa suka dinga zuba ƙasa sai da suka cike rijiya yana ciki kuma aka kafa gidan rawa a kan rijiya aka ci gaba da rawa shike nan an isa a yi wa'azin wa ya ƙaturuna allazina ya amuruna bil qisti minan nas sannan ba annabi ba duk wani mutum ma mai umarni a kyakkyawa yahudawa sun masa ta'addanci ta hanyar kifa da kuma nakastawa wannan yana cikin muga laifukansu sannan daga cikin laifinsu suka ce yadullahi maghlula wai Allah marowaci ne dan me zai ce a bashi rance da Allah ya ce man zallazi yuqridullaha qardan hasanan kace kaji ba wayar ma rance yake nema to kai ruwan kuɗi mana kawai kowa ya huta sai ka nemi rance a hannunmu so da haka shine suka ce yadu wa qalatil yahudu yadullahi maghlula Allah ya musu rage ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsudatan yunfiqu kaifa ya sha Allah ya ce Yahuda sun ce hannun Allah kambalallu ne mai kambalallen hannu kinaya ce ta rowa da rashin alheri ta Allah ce bal yadahu mabsuɗatani hannayen Allah yalwatattu ne yumfiku kaifa ya sha yana ciyarwa yadda ya ga dama ƙararama nan kinaya suka yi akwai wanda suka ce inna allaha faqirun laqad sami'a allahu qalu laqad sami'a allahu qawla allazina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatalahum al-anbiya bighairi haqq wa qawlihim qulubuna gulf Allah ta'ala yace na ji faɗar waɗanda suke cewa Allah talaka ne mu ne mawadata maimakon su juya su ce su ne talaka Allah mawadaci ya yi nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi'aziz wani gurin wallahu ganiyun anil alamin wa man kafara fa inna Allah ganiyun sai suka ce inna Allah faqirun ba Allah ce antumul fuqara wallahu huwal ganiyu sai suka ce wa nahnu aganiya kun ga sun canza sun ɗauki sifar tawaya sun ba Allah sun ɗauki sifar Allah ta wadata sun ba kansu to kaga in ba ba yahude ba zai gaya wa Allah wannan taɓargaza sai bai koyi da halin yahudu kuma sannan daga ciki suka ce lan tamassanan naru illa ayyaman ma'aduda eh mun yadda mun yi laifi kuma za mu shiga wuta amma 'yan kwanaki za mu fito kaji zaka ce wutar gidansu wai za su shiga wuta amma sun san za su shiga wuta saboda sun yi wasu laifuffuka amma kuma ga kwanakin da za su fito sannan kai da ta tumbatsa ma suka ce na hannu abu na'ullahi mu ‘ya'yan Allah ne wa ahibba'uhu kuma mu ne masoyansa da haka ba zai mana azaba ba tunda mu ‘ya'yansa ne suka ce su ‘ya'yan Allah ne in ta ɓargaza kuma suka ce wa ahibba'uhu kuma mu Allah ya kuso to falima yu'azzibukum bi dhunubikum Allah ya ce ga amsa qul falima yu'azzibukum bi dhunubikum idan ku yayan Allah ne me yasa yake ce muku azaba iri iri ga ta nan ana gani yana muku akwai wanda suka ce ma wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu yahudi suka ce ku zama yahudawa sannan za ku zama shiryayyu nasara suka ce ku zama nasara shine za ku zama shiryayyu qul bal millata ibrahim hanifa ba wani addini mai rijista sai addinin musulunci irin wanda annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa da annabi muhammadu suke kai akwai ma wanda suka ce ya musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fa zahab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna ƙa'iduna suka ce ya Musa mu fa za mu shiga garin nan ba ma da mu fiya mutuka akwai waɗannan jabbari na a ciki ku tafi mana kai da Allah ku yaƙin kun gama sai ku gaya mana ya Allah zai zai iya kashe mutanen nan kuma sai ya ce mu je mu yaƙe su dan ya wahalar da mu kawai ya kashe su ya ce kawai mu shigo gari Allah zai iya kashe su sai ya sa mu bayan kuma inna inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fa zahab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna قائدون وقولهم على مريم بهتانا عظيما daga cikin mugayen laifukansu sun yi wa nana maryam kiran ƙarya nana maryamu alaiha salatu wassalam mahaifiyar annabi isa wacce mahaifiyarta da aka haife ta ce wa inni sammaitu ha maryama wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah na sa ma 'yata suna maryam kuma na neman ka tsare ta da zuriyarta daga shedan jefaffe kada ya taba ta ko ya taba zuriyarta to wannan maryam din mai daraja lokacin da Allah ya turo mala'ika a gaya mata za a nuna mu'ujiza a kanta shine za ta haihu ba tare da namiji ya taba taba ta ba shi za ta ce walam yamsasni basharun walam aku baghiya ni fa ba karuwa bace kuma ban taɓa yin aure ba in an ganni da ɗa ai na zo da abin mamaki da ƙarji shi shai an fariya ya ukta haruna ma kana abuki mura a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya to Allah dama ya ce in an tambaye ki ki nuna shi shi wannan yaron jaririn yana da bakin da zai kare kansa saboda haka fa sharat ilaihi sai ta nuna musu jariri alu suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya yaya za mu iya magana da jariri a zanin goyo sai ya ce inni abdullahi ataniyal kitaba وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هل ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ذاك النبي عيسى كما النبي آدم ne shi ma an yi shi da ƙasa aka ce kasance kasance to kun ga annabi Isa ya kare kansa yace inni abdullahi ni bawan Allah ne ataniyal kitaba Allah ya bani littafi waj'alani nabiyya ya sanya ni annabi waj'alani mubarakan aina ma kuntu ya sanya ni mai albarka duk inda nake wa ausani bis salati ya ce in tsaye da sallah waz zakati ya ce in bada zakka hmm? ma dumtu hayya mutukan na da rai wa barran bi walidati kuma ya ce na bi babata kun ga annabi ma an ce ya sallah ya zakka ya bi babarsa ولم يجعلني جبارا بسني أنا جباري با شقيا بسان تابطي با والسلام علي أمنشم الله يتبت أكينا يوم ولدت أرانا دا أكايتيني ويوم أموت درانا دا زموت ويوم أبعث حيا درانا دا ذا أتاشيني دري Allah ce zalika Isa bani Maryam to wanda bai san Isa dan Maryam ba ya ji daga bakinsa shi yasa Allah zai tashe shi ya ce a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah kai ka gaya wa mutane cewa su bauta maka kai da baba ka kala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم كنت النبي إيسا يكار كنسا فالله يتي دقا شكين شر سو سنك آقا مانانا مريم قريا وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقلنا لهم لا تأدوا في السبت Allah ya ce kuma na ce musu kakkui su ranar asabar kun san dabarar da suka yi sai su ɗana tarkon ranar juma'a sai su saka sai tara musu kifi ran lahadi sai su zo su ɗauka to da suka yi wannan karya wannan dokar in ta'atihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'atihim kuma da Allah ya tashi jarabta su ranar da ba a so sai kifi ya zo har bakin ruwa ya ta wanka ya ta tsalle ya cika amma ranar da aka ce kuma a yi a kama da kyar za ka samu ɗan kaɗan suka ce a wannan kuma wata dabara ce kawai kuma ma bari mu dabara tun da kifin na taruwa ranar asabar ko ba a yin su bari mu ɗana masa tarko mu sa masa waya mu sa masa raga mu sa masa fatsa in ya so sai ta kakkama mana shi ranar juma'a da ranar asabar ɗin so da haka in mun zo lahadi sai mu tare da kifi ya cika da yawa shine aka tura annabi ya musu wa'azi ya je musu wa'azi suka ce to kai meye naka a ciki qalu ma'azratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun da abin yayi yawa sai Allah ya ce kunu qiradatan khafiina duk ku koma birrai sai mutum ya wayi gari sai ga ya koma biri malla anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada tagut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil akwai mutanen da Allah ya mai da su aladu mutum ne amma sai ya wayi gari ya koma alade akwai waɗanda Allah ya mai da su birrai akwai waɗanda Allah ya la'anta suka tafi da la'ana har ƙarshen rayuwarsu shine Allah ta'ala ce fa bima naqadhihim mithaqahum daga cikin laifinsu akwai wara alƙawari wa kufrihim bi ayatillah da kuma kafircewa ayoyin Allah wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin da kashe annabawa ba da haƙƙi ba wa qaulihim qulubuna ghulf kuma an musu wa'azi sai ce muka zukatan mu a rufe suke baya shiga wallahi ba ma ganewa ko kuma sun cika ba ma buƙatar ƙari bal tsaba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bi kufrihim wa qaulihim ala maryama hutanan azima wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa bana maryama rasulullah da kuma Allah ya ce fa bi zulmin min allazina hadu saboda yawan zaluncin waɗanda suke yahudawa harramna alaihim tayyibatin muka haramta musu abubuwa da yawa masu daɗi uhillat lahum wanda da halal ne wa bisaddihim an sabilillahi kasira da kuma yawan kaucewa ko toshe mutane ga barin tafarkin Allah wa akalihim riba daga cikin mugayen laifukansu akwai cin riba wato in ka auna waɗannan laifukan waɗanda ba a yi a cin al'ummar nan fa kaɗan ne wa akalihim riba wa qadnuhu anhu suna cin riba Allah ce kuma na hana cin riba na tsine wa riba na tsine wa mai cin riba na tsine wa mai karɓar riba kai sakataren da ya yi rubutu da shaidun da suka shaida akan an karɓi riba duk tsinannu ne a wajen Allah amma sai mutum ya ce maka malam wani dan fasantaci ne bai da yawa fasantaci riban wai bai da yawa to sai me dan bashi da yawa kaga hadisi sahihi ya ce daga ci dirhami dirhami ana kwatanta shi da kamar dubu daya na riba daidai yake da zina sau talatin da shida wanda ya ci dubu daya na kudin ruwa daidai yake da wanda ya je ya yi zina har sau talatin da shida haka hadisi sahihi ya ce saboda a firgita mu ne san riba ma mutum sai ce wai ai interest din 10% ne ko 5% ne ko 2% ko 2.5 to ko dai abin nan ne point ne ma point zero ko to ko shi ne dai a bar shi kawai sai Allah ya ce wa akazihim riba wa akalihim amwalan nas bil batil sannan akwai cin dukiyar mutane ta hanyar ha'inci zamba cin amana ƙarya saba alkawari gishu cakuɗa mai kyau da mara kyau da sauran abubuwa waɗanda suke munana waɗanda yahudu suka yi bari ku ji irin azabar kuma da Allah ya musu sai Allah ya ce duribat alaihim zillat tunda haka suke Allah ya ce na ɗora musu kaskanci duk inda yahudu za su shiga a duniya kaskance suke dai yanzu sun kafa daula amma kucin a cikin tsorace suke duk wanda yake rayuwa a cikin daular yahudu ga su ba yawa gare su ba ba su kai miliyan goma ba amma a tsorace kowa an yi ramuka da an ji fir sai kaga an shige ramuka kamar beraye sannan ko ina an sa jiniya da ƙararrawa wai ko falastina za su kawo hari haka suke rayuwa shine Allah ce duribat alaihim zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah wani guda ce illa bi hablin min Allah wa hablin min nas duk da kaga sun zauna sai dai yarjejeniya ta kare su manyan daulolin duniya su daure musu gindi a je majalisar ɗinkin duniya a yi doka da haka suke zaune fa duk waɗannan ƙudurce-ƙudurcen da ake dan a ba su goyon baya shine ya rage musu a duniya akwai inda Allah ya ce ma hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghiruna sai sun ba da jizya kuma jizyan ma ba za a karba hannu da hannu ba suna kaskantattu daga cikin azabar da Allah ya musu yake utulu an fusako da suka ce suka yi laifi suka bauta dan maraki sai annabi wato Musa alaihi salatu wassalam ya ce to Allah ya ce zai karɓi tubanku amma sai kun kashe kawunan zalikum khairul lakum inda bari'ukum fataba alaikum to ya za su kashe kansu aka ce sai aka aiko girgije baki sai ya zo ya rufe su gaba daya kowa kuma an ba shi wuka an ce duk inda ka soka ko ina suna cakuɗe kowa da makami aka ce su kashe kansu shine laifin gafarar da za a yi musu bisa wannan laifin da suke wannan yana cikin nau'in azabar da Allah ya musu sakamakon laifukan su sannan yace kunu qiradatan aka mai da wasu birrai sannan Allah ya ce wa anzalna alaihim rijzan minas sama'i bima kanu yaftiqun muka saukan musu da rijizu daga sama wato azaba saboda yawan fasikanci wani wai tafi aka zai kuma sa'iqatu wa antum tanzurun da kuka ce sai kun ga Allah kuru-kuru tsawa ta kama ku daga sama kwaran kwatsa da aradu da tarnatsa ta sauka akan ku kuna kallo wani gure ce waje an na qulubahum qasiyatan zukatansu muka sanya ta bushashshiya wani gure yace wa harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum sannan daga ciki akwai kawo kissoshi na ɓata daraja annabawa wa ya bada wannan kissa ta ƙarya da ake karantawa a wajen tafsirai cewa annabi dauda ya ga matan wani yaransa kyakkyawa sai ji yana santa wai sai ya sa aka ce yace in an fita yaki a sa mijinta a gaba don a kashe shi shi kuma ya aure matar wannan kissar tatsuniya ce ƙarya ce amma ana karanta ta ha ce shine dalilin ma da yasa aka turo masa mala'iku wanda ba wannan kissar su suka yi wa annabi Sulaimanu ƙarya suka ce wai ya tsaya yana kallon fareti saboda kallon fareti har rana ta faɗi bai yi sallan la'asar ba kaga kenan kuma ku je ku ta kallon fareti ko ku ta bal har rana ta faɗi ku yi sallah ko ƙarya ne ma wannan kissar labarin ma bai inganta a dangana shi a cikin wannan aya ba hakanan suka wa annabi Sulaimanu ƙarya suka ce tsafi yake Allah ta'ala ya ce واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ذاك الله يتي النبي سليمان با matsafi bane dan lokacin da annabi ya jero annabawa sai suka ji da Suleiman a ciki suka ce au kaga Muhammad yana jera mutanen kiki ya sa Suleimanu Suleimanu ba matsafi bane wannan ba boka bane ba dan bugun kasa bane ba ba matsafi bane shine Allah ta'ala ce wa ma kafara Suleiman Annabi Suleiman bai zama kafiri ba ma'ana bai zama matsafi ba walakinna shayatina kafaru shedanu ne kafirai yu'allimuna nasa sihira sai su koya maka sihiri sai su ce wai sihirin Annabi Suleimanu ne har da wani hatimin Annabi Suleiman da sihirin haruta wa maruta da sihirin kana ya kunu fi ma kana wa ya kunu da sihirin wato abin nan da suke kiransa wato gayatul hakim duk tafai ne na tsafi amma sai a dinga dangana su ga zamani ko lokaci ko kuma annabi suleiman to Allah ya ce duk wannan ƙarya aka wa annabi suleiman ba shi da wani hatimi nasa hatimin annabi suleiman zoban annabi suleiman waye din annabi suleiman suke taimaka ƙarya sun ce ma akwai lokacin da wai annabtarsa a jikin zobe take wai ya shiga ban daki yana wanka ya ba wata ta rike masa zoban sai wani aljani ya zama kamarsa kawai sai ya zo ya karɓi zoban ya sa ya hau wai da aka ɗauka shine annabi Suleimanu annabi Suleimanu ya fito ya ce ina zobe na tace ba ka karɓa ba ce ni na karɓa yana zuwa sai tarar da wani mai kamarsa akan gadonsa sai ce a kama wancan a ɗaure shi shi ba ni ne Suleiman din wai yayi ta sarauta yayi ta yayi ta Suleimanan taka din har tsawon lokaci shi kuma Suleimanin yana can a wani guri ka duba da Allah wannan tatsuniya wanda kawai ta zo mu ji ta ce da ƙarya haka nan zaka ta jin kistoshi daga cikin mafi munin kisar da suka bayar a cikin bible cewa annabi daga cikin annabawan Allah ya sha giya ya bugu har ya fada ma ƴaƴansa yayi zina da su daga cikin mafi munin kisar da suka bayar suka ce da annaba da annabi yaqub da Allah sun yi kokawa suka dinga kokawa da suka wuni suka kwana suna kokawa har a ƙarshe aka cima Allah da ƙasa hanshinsa ya dinga fitar da iska duk wannan yana cikin abu a cikin Bible shi yasa wani yace in kana da Bible ka nemi akwatin karfe ka nemi kullun karfe ka rufe shi domin littafi ne da akwai batsa a cikin sa bature ne faɗi wannan a Ingila kuma a bude in babu wannan yana cikin ƙaryar da aka dinga shi yasa kaga ba kowa bai da daraja a gurin su domin ga irin kalmomin da suke gaya annabawa to saboda haka wannan duk yahudi suka ɓata waɗannan abubuwan sun zuba irin waɗannan mu ma malaman tafsirin mu da yawa sun je sun kwaso waɗannan kisoshin ƙaryan suna karanta mutane a gurin tafsiri wai da sunan tafsiri da ba suna fassarawa suna faskarawa to masu faskara ayoyin Allah da irin waɗannan kisoshi na Yahudawa sai kaga an shigar da barna a ciki so da haka shi yasa malamai suke tantance irin abubuwan da za a karanta a cikin tafsiri na irin waɗannan kissoshi da Yahuda suka kawo kada a kuskura a mai da su ayoyin Allah ana karanta mutane su daga cikin ni'imar da azabar da Allah ya musu kenan kuma suka yi wa annabi Musa irin wannan kawai daga cewa an kashe mutum wanda za mu ji kisar a gaba sai Allah ya ce to inna Allah ya amurkum an tazbahu baqara qalu atattakhizuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min aljahilina to haka akai tayi akai tayi ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya ud'u lana yubayyin lana ma launaha kawai daga ku yanka saniya in ba yahudu ba ya za ku shiga wasu tambayoyi waɗanda ba su da alaka da abin da aka sa ku to duk wannan yanzu muka fara shiga cikin maganar yahudu sai mun yi aya saba'in tun daga nan duk maganar yahuda ake yi su da haka za mu ci gaba da bayani akan halaye da ɗabi'o'i da hikimar da ta sa Allah ya ta ambatan yahudawa da abin da ake gudu na irin munanan halayensu kada al'umma annabi ta fafa kuma za mu kawo misalin irin yadda halayen kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa za ku bi tafarkin wanda suka gabace ku kafa da kafa kuzza da kuzza ko da sun shiga ramin wato damo ko kurege sai kun bi su saboda tsaba koyi da yahudu da nasara sannan za mu ji irin ƙungiyoyi na shagala da batsa da kaɗe-kaɗe da raye-raye da gafala da shagala wanda yahudu suka kafa a duniya domin su shagaltar da duniya ya zama cewa an yi watsi da saƙon Allah da wahayin da Allah ya aiko manzo Allah da shi Allah ya tsare mu ya tsare imanin mu Allah ya tabbatar da mu a tafarki madaidaici abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure kuma Allah ya yafe mana wannan ne muna ai sanarwa ce ni ai ba ni zan yi sanarwa ba malam tasbihi kan azumi ake ake yi ne ko akan furta shi oke tasbihi a zuci ake yi ko ana furta shi a fili ai faɗa aikin baki ne so da kan ka tashi tasbihi ai a fili za ka yi kana fassara ma'ana a zuciya idan abu yana zuciya ba a ce masa faɗa sai dai a kira shi tunani sai ka furta da ka haɗa furtawa da fassarawa ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim subhanal zuljabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده فلاك أنا سو mutum yana fassara domin kace subhanallah ka kore wa Allah duk abin da bai dace ba na ɗa da mata da tawaya da na ƙasa da dukkan abubuwan nan da Yahudu suka faɗa duk ka korewa Allah in ka ce wa bihamdihi kuma ka tabbatar wa Allah dukkan abin da ya tabbata na na sufofi masu kyau shine wasful mahmud bil kamali fi zatihi wa asma'ihi wa sifatihi malam zakatul fitr kan masu dukiya ne suke yi ko har da wanda ya fita sai ya fita ya nema ya zama dai a ranar da ake so a yi abin kana da abincin a hannu wanda ba shi da shi ai shi Allah yake abawa so in ba ka da shi ba a daka ci bashi ka yi zakar kono ko zakafin da kai ba in kana da hali ka fitar wa kanka da matarka da duk waɗanda suke karkashin ka da 'ya'yanka sai ka ba wanda ba shi da shi to abinda malamai suka yi saɓani idan aka ba shi da yawa shi ma zai iya fitar da nasa a ciki kawai mutum da ya talaka da matansa biyu da 'ya'yansa biyar ba shi da abin da zai ci a ranar kaga shi ya kamata a bawa kai kuma kana da mata hudu da 'ya'ya ishirin sai ka fitar da kwano ashirin da biyar sai ka kai masa shi kuma yana buƙatar kwano biyar da zai fitar shi ma to zai iya fitarwa a ciki tunda shi ma ya wadata kafin lokaci ya wuce ko ba zai fitar ba anan malamai suka yi saɓani don shi ma ya samu kenan kafin lokaci ya fita saboda haka wanda ba shi da shi ba a ce ya ciwo bashi ba ko san lalle ya fita ya nemo ba in dai baka da shi a ranar shi kenan sai kai a bawa malam motsa yatsa da ake yi ana tahiya sunna ne ko wajibi sunna ne mutum ya tsaye da hannunsa ya tabbata kuma ya dinga karkada shi ya tabbata karkadawan zai zama tunda an ce tahrik wato a dinga karkada shi kenan wasu malamai sun ce a haka ake yin sa ka dunkule waɗannan yatsun guda uku wannan babban ka dora shi akan wannan na na tsakiya shi kuma wannan sai ka dinga karkada wasu suna haka gabar da yamma wasu suna sama da ƙasa to amma girgiza fa aka ce masu yin haka ina suka gani masu yin haka ina suka gani masu yin sama da ƙasa ina suka gani tahrik fa ba off ba off and down aka ce a yi da hannun ba ba kuma gabar da yamma da kudu da arewa aka ce ce aka a motsa shi in ana motsa abu shine ya dinga yin rawa ko shine shine ma Sheikh abin nan Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin da Sheikh Albani yace idan ka tsaye da shi kana girgiza shi to ka hada ishara da kuma tahrik amma in kana haka to ishara ta tafi domin a cikin karkadawan sama da ƙasa babu ishara yanzu ƙasa da sama kake ko gabar da yamma so da haka so yake a tsaye da shi haka yana yin rawa kuma a tsira masa ido ana kallonsa wannan shine abin da malamai suka wasafa wallahu alam wannan yace malam ina tuka keken nafif ne na tsaya sai wani mai bos ya buga min ni kuma na doki wani tsoho sai ya mutu to malam diya ko kafara akan wa yake akan sa yake akan wanda ya bugo ka ne kai ma yanzu ai Allah ne ya taimake ka da baka mutum ba wanda ya bugo ka ka bugi wancan ku ya buge ku ku biyun kenan gaba daya saboda haka in bincike na hukumar ce haɗura da 'yan sanda ya baya cewa yadda ka faɗa hakan ne ba wai za mu kanka kai ba sannan kuma inda aka da ke kan sai an auna idan ya zama ba a kan ƙa'ida kake ba ka yi faki ne da bai dace ba ko ka biyo hanyar da bai kamata ba shi bai san da kai ba kaga kai ka sabbaba aka da ke kan kuma ka sabbaba dukan wancan da aka laifin gaba ɗaya sai koma kanka kai za ka yi azumi sittin wannan ya dangana ga report shi yasa malamai suka ce kakkai fatawa akan hatsari sai ka ga report ɗin da jami'an kiyaye haɗura suka fito da shi domin mutum zai iya ƙarya ya gaya maka abin da ba ka ga yanzu na farko bai gaya mana sau yana gudu ko baya gudu ba bai gaya mana akan ƙa'ida yake ko ba kan ƙa'ida ba sannan bai gaya mana cewa ya shiga hannun wani ne ko bai shiga hannun wani ba sannan bai gaya mana ya sha wani abu ko bai sha wani abu ba sannan bai gaya mana abin nasa yana da burki ko ba shi da burki ba kaga duk waɗannan bincike ne zai tabbatar sannan sai a ɗora laifi akan wanda ya sabbaba abin wanda in ya kubuta ba ta da wani laifi ko kaɗan to shi ne ya zo yadda ke ka kaga shi ya sabbaba faɗuwarka da mutuwar wancan duk shi ya sabbaba in ku aka gano cewa kai ka sha gabansa ko ka shigar masa hanya ko kai tukin ganganci shi bai ganka ba kuma bai ɗauka cewa za a same ka a gurin ba sai da ya zo ya same ka ka sha gabansa sai tun kuɗe ka kaga yanzu kai ka sabbaba don kai ka karya ka'idar da ta jawo aka da ke kan kuma kai kuma sakamakon dukan ka kada ki wannan tsoho kuma sakamakon dukan tsoho aka raba shi da rayuwarsa saboda haka wannan duk bincike zai tabbatar da waye mai laifi malam mijina harkar da yake yi an haramta to yaya matsayin abincin da yake bani to abincin da yake baki ai baki da alaka da shi shi in ya je ya samo haram ya zo ya ba matarsa ita halatta ci shi ɗin za a rubuta haram ba matarsa ba ita ai wajibi ya ci da ita ko da ma shi kuma in ya je ya ci da ita ta hanyar haramun shi Allah zai rubuta haram ba matarsa ba saboda haka babu inda aka ce idan an ciyar da mata sai an kama ta ranar alkiyama da abin da ta ci saboda mijinta to in haka ne sai ya zaki san me ake kawo miki duk mace ma ya kamata ke tambayi mijinta ina ka samu in ko miji za a ce a ina ka samo to fa rigima ta tashi to ki karba ki ki addu'a to Allah sa halan ne shi yasa aka ce matan sahabbai idan mutum zai fita kasuwa sai su ce muna hada ka da girman Allah ka nemo mana halal in baka samu ba ka dawo mun yadda mu kwana da yunwa da mu kwana cikin mu da haram amma yanzu wata matar ta zo kace mata ba samo ba sai haram su ce kawo mana haram din aga ba irin na da bane matan a masu social media suka ce muna sanar da duk mai sauraron karatun da ake gabatarwa a kullun tawaso zai iya tura sunansa kai tsaye ta wannan numba da aka sai ku ɗauki number gata nan 081 ku kwafa da sauri mai hadda kuma ya haddace 081 2 6 2 6 2 9 wannan akwai kama za a haddace 2 6 2 6 2 9 1 6 wannan ma haddace ta 081 2 6 2 6 2 1 1 2 9 1 6 shikenan now 2916 2916 haka ne ko ta zo daidai 081 26 26 2916 to shi ke a wannan ga dubu goma daga hajiya fatima ibrahim ta ce a saka wannan dubu goma a cikin asusun marayu Allah ya biya mata dukkan bukatunta na alheri sai wata dubu goma daga hajiya aishatu hassan ta ce a saka asusun marayu Allah ya biya mata bukatunta sai dubu biyu daga wani bawan Allah shi ma ce a saka asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya biya ma bukatunsa sai ɗari bakwai to me cinye ɗari uku daga wani bawan Allah ya ce a yi masa addu'a Allah ya bashi shago na kansa shago kuma kai da ake so ka shiga daga ciki ko na kasuwa shagon kasuwa ko ok to to to to Allah ya baka shago na kasuwa ɗari biyar daga wani ɗan uwa a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya ji kan mahaifansa rigar sanyi guda goma daga wani ɗan uwa ya ce a bawa marayu a yi masa addu'a to Allah ya saka da alheri dubu biyu da alkur'ani guda ɗaya daga wani dan uwa Allah biya masa bukatunsa yadi ashirin daga ƴan ƙungiyar menene anis ne wannan ko annes ok ines oneness ne wannan oneness o n n i s s oneness ko a bawa marayu a yi musu addu'a malam yau sama da watanni goma mota ta tirela tana hannun sojoji a taya ni da addu'a Allah sa su mayar mini to me kai musu da motar in dai kana da gaskiya akan abin da ya faru tsakaninka da sojoji muna fata su mayan ma da motarka domin sojoji suna bukata a musu addu'a kuma kasu zama azzalimai ya kamata su ma su dinga girmama 'yan ƙasa domin daga kuɗin ƙasa ake ɗiba ake sai musu uniform ake sai musu harshashi ake ba su bindiga ake ba su albashi aka gina musu bariki don su kare martaba da mutuncin 'yan ƙasa to ya kamata ku ku budo mu mu budo ka su kuma su girmama musu mutunta mu saboda haka in har akwai haƙƙinka muna roƙo wanda ya san wannan maganar ya shiga ya taimaka su baka motar ka watakila da motar kake ci ka sha ka riƙe iyalanka saboda haka muna fata Allah ya daidaita abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk